أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى مدين ما sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na fatoyi rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu addaktor shak muhammad sani rijiyar lemo amma kafin mu tsinduma cikin shirin za mu karanto nambar waya da za a iya samu mu domin aiko mana da tambayoyi sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma a iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyi rahama at gmail.com ko kuma a facebook ko kuma za kuma a iya jin wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com karamakallah bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ينقوى ما سوسو رارم وأولنا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muke magana akan gode wa Allah ta'ala bisa ni'imominsa da ajiya mun yi magana akan ni'imomin Allah ta'ala ko godiya akan ni'imomin Allah ta'ala da yadda Allah ta'ala ya faɗi matsayin gode masa wanda yana daga cikin gode wa ni'imar Allah ta'ala a ga ni'imar tare da kai bawa wato a ganinta tare da kai kada Allah ta'ala ya baka ka kici ka kiciyarwa wannan yana daga cikin butulcewa ni'imar Allah Allah yana so in ya ni'imta bawansa ya ga alamar ni'imar nan tare da shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa Allah ta'ala in yayi ni'ima ga mutum yuhibbu an yara athara ni'mati yana son ya ga alamar ni'imar tare da bawansa in Allah ta'ala ya hore maka dukiya ya ga ka ci mai kyau ka ba iyalanka mai kyau ka taimakawa waɗanda suke makotanka da ɗan uwanka da danginka da duk wanda zai kamata ka taimake shi a ka taimakawa addininka ka taimakawa unguwarku ka taimakawa al'ummarka wani alama ce ta kayi wa Allah ta'ala godiya bisa da ni'imar da baka amma Allah ta'ala ya baka ni'ima kai baka ci ba baka ciyar ba ka makalkale kai ka zama matsolan gaske akan kanka ka yi wa kanka rowa ka yi wa iyalanka rowa baka ba su kyakkyawa baka ciyar da su baka tasar da su ba ballantana kuma na waje ka taimaka masa ballantana ne nesa ka taimaka masa wannan alama ce ta cewa ni'imar da ubangiji ya baka baka sa ta a mahallinta ba shi yasa da ya zo a cikin hadisin abul ahwas daga mahaifinsa yake cewa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ganshi wani birin gitsatsa haka ya gan shi duk duku-duku yake tambayarsa cewa kai Allah bai baka dukiya bane ya ce ya ba shi dukiya ya ce wace irin dukiya Allah ya baka ya ce ashe ya ba shi dukiya da yawa ya ba shi dawakai ya ba shi shanu ya ba shi bayi ya ba shi ƙananan dabbobi min kulli malin kad atani Allah kowane irin dukiya Allah ya bani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in Allah ta'ala ya baka dukiya yana da kyau a ga alamar dukiyar tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam wasa yadda yake din nan ba daidai ne ba ya kamata a ce an ga alamar ni'imar ubangiji tare da shi wannan yana daga cikin godewa ni'imar Allah kamar yadda yana daga cikin godewa ni'imar Allah ka rika fada wani lokaci cewa Allah ya ni'imta ka da kaza in ya'ya Allah ta'ala ya baka masu biyayya masu da'a ce Allah ta'ala ya bani ya'ya masu biyayya ina masa godiya idan wani abu kai na kasuwanci ka ci riba ka gaya wa iyalanka ka gaya wa aminanka cewa abu kaza din nan ko ya albarka wani daga cikin ni'imar arafa amma bi ni'mati rabbika fa haddith da Allah ta'ala ya ce ka zantar da ni'imar ubangiji ka ba ana nufin ka je kai ta faɗa ba in ka yi ciniki ka samu riba ka je kai ta faɗa musamman wannan lokacin zai zama maka matsala to ba wani ake nufi ba amma alal akalla wanda suke kusa da kai na jikinka aminanka ɗan danginka matarka ‘ya'yanka da kasancewa masu hankali ne ce kaga abin nan da aka saya kuwa an samu alheri a kansa amma wasu za ka samu akasin haka wato lokacin da Allah ta'ala yake ta bulbulo musu ni'imominsa a lokacin za ka ji tsit amma da zarar Allah ta'ala ya jarrabe su da wata yar jarraba karama sun yi dan shiga wata wani dan ciniki suka samu tangarda ko sun shiga wani harka ta, ta kasuwanci suka dan samu tangarda to ya rika bita kenan ya rika kurmatu ki duk inda ya zauna ai kasuwa ba kyau ai mana addu'a ai muna cikin matsala ai mana addu'a lokacin da yake sabo kuma ba za ka je na godewa Allah ba zai ma nuna cewa ai haka nan dai ake dai ta dan daddagirawa amma ba wani abu ake samu ba kaga wannan butulci ne ga Allah ya kamata idan yayi maka ka gode masa kuma aga alamar yana maka idan kuma ka samu matsala to ya kamata ka bar tsakaninka da Allah amma ka daina kai kukan ubangiji zuwa ga wani Allah inna ma ashku bassi wa huzni ila Allah haka annabi yaqub alayhi salam yake cewa ayansa ni kadai zuwa ga Allah nake kai kukan damuwata da bakin ciki na bana kai shi gurin wani inna ma ashku bassi wa huzni ila Allah don haka yana daga cikin gode wa ni'imar Allah zantarwa game da ni'imar Allah din kamar yadda ubangiji ya faɗa sannan wasu yadda suka sa duniya a zuciya wanda suka fifita ita duniyar akan akan komai suka fifita ta akan Allah da manzansa san Allah da manzansa addinin su suka fifita ta akan akhlaq dabi'u masu kyau suka fifita ta akan kyakkyawan yabo da za su bari a duniya a bayan su suka dauki duniyar suka sa ta a zuciyarsu maimakon su batta a hannunsu maimakon ta wuce tafin hannunsu a ta je har kokon zuciyarsu dan babu shakka da wahala da wahala ka same su masu godewa Allah ne cikin abin da Allah ya ba su annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin sa wanda Tirmidhi ya rawaito shi Anas ibn Majah ya rawaito shi daga Abu Darda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat al-akhiratu hammahu جعل الله جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم تأت وفرق شمله ولم تأته الدنيا إلا ما قدر له annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk lahira ce a ransa wato tunanin lahira da abin da zai je samu a can shine yafi damun sa shine a zuciyarsa to sai Allah sahara ya sa masa wadatar zuci da zama yana da wadatar zuci duk abin da ya samu sai ya ishe shi sai je yana yi wa Allah godiya kan wannan abun sai ga yana karin ya ga shi ma yayi ma wani ya kyautata ma wani wa jama'a la wa jama'a Allahu shamlahu ubangiji ya tattaro masa duk ƴan uwansa danginsa kowa yana san shi ƴan uwansa suna san sa gidansa ƴaƴansa matansa mutanen unguwa mutanen gari kowa ya je yana san shi shine jama'a Allahu shamlahu sannan wa atatu dunya wa hiya raghima duniyar ma ta zo tana turbe hancinta a ƙasa wato duk abin da ya sa hannu kaga Allah ta'ala yana yana sa masa fatahi a ciki yana samun alheri kaga cewa duniya ta bude masa ta ko ina saboda shi lahira ce a zuciyarsa sai ga shi yake gudu duniyar tana masa annabi ce wanda kuma duniyar ce a zuciyarsa man kanat ad-dunya hammahu hammin sa damuwar sa duniya ce kawai ba shi da wata damuwa a rayuwarsa ba ta duniya ba ba shi da damuwa ta addininsa ba ta da damuwa ta lahirarsa ba shi da damuwa ta an taba addininsa ko yana son ya san addininsa duk wannan baya cikin ransa ya zai ya tara naira da dala wannan shine kawai tunaninsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ja'alallahu faqrahu baina ainihi sai Allah ya sanya talaucin sa gaban sa wato sai rika ganin kullun sai rika tsoron talauci duk irin dukiyar da Allah ta'ala zai bashi ba zai fitar masa da tsoron talauci daga zuciya ba dan yar kankanuwar asara sai ta shi hankalinsa ta hana shi bacci kwana da kwanaki ta sa shi rigima da mutane ta sa shi zubar da mutuncinsa kan abin da bai taka kara ya karya ba na dukiya sai kaga cewa ya zubar da mutuncinsa warwas saboda ji yake kamar zai talauci Allah sa ara fitar masa da tsoron talauci daga zuciyarsa gashi kuma ya samu duniyar amma kuma talaucin yana nan a cikin zuciyarsa sannan Allah ya daidaita masa jama'arsa kaga a gidansa ba a san shi iyalansa ba sa san shi ƴaƴansa ba sa san shi ballantana makotansa ballantana ƴan unguwarsu ballantana sauran jama'ar gari Allah daidaita masa jama'a sannan kuma walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara la sannan ba duniyar zai samu ba sai kwarkwatan kwatan kwacin abin da aka kaddara masa wato iya abin da Allah ta'ala ya riga ya yanka masa zai samu shi kadai zai samu duk yadda zai fafutuka da faɗi tashi ba zai ƙara kwabo a cikin irin abin da Allah ta'ala ya riga ya kaddara zai samu ba to shi kaga mutumin da zai zama duniyar ce a zuciyarsa baya tunanin lahirarsa to da wuya ka same shi mai godewa Allah ne akan abin da Allah ta'ala ya bashi na ni'ima shi yasa Allah ta'ala yake faɗar daga cikin sifofin munafukai yace wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yasqatun ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون Allah ta'ala ce daga cikinsu akwai waɗanda suke maka zundi game da sadaka game da yalmizuka fi sadaqat game da abin da aka kawo na zakka sai su rika korafi suna irin kananan maganganu an kawo kuɗi an kawo zakka an kawo kaza amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba mu namu ba bai san mana ba ko ya ba mu kadan ko ya ba wani wani da yawa ko bai rabo na adalci ba yalmizuka fi sadaqat Allah ce fa in utu minha radu da an ba su sun fi kowa yabo kuma ai ai gaskiya abin nan mu yayi mana ai kaza kaza kaza duk inda suka zauna sai su ta yabo ai ta faɗa kalmomi masu kyau saboda sun karba wa illam yu'tu minha in kuma ba a basu ba idan hum yasqatun sun fi kowa nuna fushin su ba wai dan an yi ruwa an hana kowa ba a su ne bai zo hannun su ba tayo an ba waɗanda suka fi cancanta su watakila ana ganin ko jiya an basu yau su haƙura a ba wasu ko ku a abin da aka samu ba zai isa kowa a bashi ishe shi ba a haƙura a ba wasu fi bukata wannan ba zai gamshe su ba ko an ba su sun rena to shi kina idahum yasqatun duk inda suka zauna sai sun nuna fushin su su wannan tafiyar ba ta yi musu ba su wannan abin da ake musu ana nuna san kai ana musu kaza ana musu kaza Allah ta'ala ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da a ce sun gamsu sun haƙura sun amince da abin da Allah ya ba su da manzansa wa qalu hasbunallah su ce mu Allah ma ishe mu sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu Allah zai ba mu daga falalarsa kuma da manzansa inna ila Allahi ragibun mu ga Allah kadai muke nuna kudayen mu to da a ce haka ma suka faɗa ai da yafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ta isa abdud dinar abdud dirham abdul khamisa abdul khatifa in u'tiya radi وإن لم يعطى لم يرضى تعس وانتقش فإذا وانتكس وإذا شيك فلانتقش النبي صلى الله عليه وسلم يكي تعس عبد الدينار باون ديناري باون درهمي باون تقوى سترة ko bawan gwado abin rufa ko makwanci annabi ya ce wannan ya halaka wato wanda zai zama kuɗi yake bautawa ko sutura yake bautawa ko makuncinsa yake bautawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya halaka a wata ruwayar Abdul Khamila wanda yake bauta gonarsa gidan gonarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bashi shikenan sai ya ji yayi an yi masa daidai nan da ba a bashi ba kuma sai ya fishi ya nuna bacin ransa annabi ya ce cewa ta isa wantakas wannan ya halaka ya ci baya wa fa'iza shika falantakash annabi ce ko kaya ya taka kada Allah ba shi damar cire ta wani mummunar addu'a ce ga mutumin da yake bauta wa dukiya yake bauta duniya maimakon duniyar ta zama ita ce take masa hidima ita ke hidimta masa yake biyan bukatunsa daga abin da zai samu ta da zai samu nutsuwa ya bauta wa Allah sai ya zama shi yake bauta dukiyar wanda da yawa irin waɗannan haka zaka same su maimakon dukiyar ta sa su samu sa'ada su samu wato hutu a duniya sai ya zama da dukiyar tana samuwa kuma suna ƙara shiga cikin wahala kai din nan da baka da dukiya irin tasu kafi su cin abinci mai daɗi don shi abincin ma baya da lokacin da zai zauna ya ci shi balle ci mai daɗi da yake bukata sannan bai ma samu sukuni ba irin yadda kai zaka samu sannan ba zai yi bacci irin yadda za ka yi bacci ba ba zai zauna cikin jama'a a yi hira da shi ya yi dariya ya yi murmushi kamar da kowa zai yi ba a cikin tsoro da fargaba da tashin hankali kullum yake a cikin lissafin samu da asara yake saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan ya zama mai bautar dukiyar ya tara ya taskake amma tunanin talauci yake ya tara ya taskake tunanin fashi yake ya tara ya taskake tunanin sauraka kullum kwakwalwarsa ba ta aiki akan komai sai akan dukiyarsa ya kasa ci ya kasa sha ya kasa kwanciyar samun kwanciyar hankali ya kasa bacci maimakon shi ya kasance ya fi kowa sa'ada sai ya zama da ya fi kowa ta'aza shi yasa annabi ce ta isa abdul dinar ya zama kamar mai bautar kuɗi akan kuɗi komai zai iya yi akan kuɗi zai iya kisa akan kuɗi zai iya saba Allah akan kuɗi zai iya tsafi akan kuɗi zai iya ƙarya akan kuɗi ba abinda zai zai shiga gabansa da da kuɗin da yake nema bai bai sa kafa ya taka abun ba babu wani abu da zai durfafa bai taka shi ba to wannan ya zama mai bautar kuɗi shine annabi ya kira shi abdud dinar abdud dirham abdul khamisa yace ta'isa wan takas wanda ya halaka kuma an ci baya maimakon dukiyar da ya samu ya sa ta sa shi ya ci gaba nabi ce an ci baya ce ta isa wan takas fa idza shika annabi ya masa muna addu'a wannan khabar ne bi ma'anar du'a khabar ne bi ma'anar insha fa idza shika idan har ma ya taka kaya wato kaya ta soke shi falan takash Allah cika ba shi damar cirewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam masa irin wani mummunan addu'a ya ci gaba da zama a cikin wannan wahala kada Allah ta'ala ya fitar da shi matukar dai zai mai da dukiya ita ce abin bautarsa saboda ga godiya ga Allah ta hanyar fitar da jin cewa duk abin da Allah ya baka mallakar ka ce ka ji cewa mallakar ubangiji ce kai wakilci ya dora ka akanta yake so ka sarrafa ta yadda zai samu maka yarda a wajensa ka rika jin wannan shine abin da ya kawo shine godiya ga Allah shi yasa Allah ta'ala da ya faɗi mulkin da ya da ya ba annabi Suleiman alaihissalam mulkin da babu wani wanda ya taɓa samunsa kuma babu wanda zai same shi nan gaba ce rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya addu'a ce Allah ka bani mulki ka gafarta min ka bani mulkin da bai dace kuma wani ya samu irin sa ba bayana don kai kafa kowa yawan kyauta Allah kuma ta'ala ya bashi irin wannan mulkin na mutum da aljani da tsuntsaye da duk dabbobi ya mallaki abin da babu wanda adam da ya taɓa mallakarsa a duniya a ciki Allah ta'ala sai ke ce masa haza a ta'una famnun au amsik bi ghairi hisab wannan abin da kake ciki kyauta ce tamu muka yi maka don haka mun baka izini famnun kai kyauta ka dauka ka ba wanda zaka ba kyauta au amsik ko ka rike ka hana wanda ya dace ka hana bi ghairi hisab ba tare da bincike ba sabanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ubudiyya samu lakace babu sama da ita a gurin Allah sai ya zama na shi rabawar ma Allah ne shi shi Allah ta'ala shi kawai danka masa raban akai Allah shine mai bayarwa amma shi danka masa kawai raban akai sabanin shi annabi Suleiman an bashi damar yayi raban yadda yake so bi ghairi hisab famnun aw amsik bi ghairi hisab shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce an ana alqasim wallahu huwal muti ni raba nake amma Allah shine mai bayarwa saboda haka yana da kyau duk wanda Allah ta'ala ya masa ni'ima kowace iri ce kai ya rena ta ni'imar lafiya ni'imar imani da musulunci da tsoron Allah wace ita ce sama da kowace ni'ima ni'imar dukiya ni'imar mulki ni'imar yaya ni'imar ilimi ni'imar jama'a to ya tsaya ga ya tsaya da godewa Allah ta'ala bisa ga wannan ni'ima wannan shi zai tsare masa wannan ni'ima kar ta lalace kar ta gurbace kar ta koma masa sa'ada da ta'asa kamar da Al-Hasan al-Basri yake cewa Allah ta'ala yana jiyar da wanda ya ga dama da ni'ima da da jiyar da shi dadi da ni'imar da ya bashi idan ya gode masa idan bai gode masa ba sai Allah ya canza wannan ni'imar ta koma azaba Allah ka kiyashe mu
a tambaya ta farko ta fito daga Muhammad ya ce malam ina son kyautata mahaifiyata amma duk lokacin da na kawo mata wani abu sai ta kawo min bukatar da tafi karfina daga ƙarshe sai nake sulalewa na fita ba tare da ta ganni ba domin kada in haɗu da fushinta shin wacce shawara za a bani to shawara da zan baka kada ka yi abin da kuma zai za ka samu hushin na tafiye da mamancan babu shakka iyaye wajibi ne kai musu biyayya cikin duk abin da bai zama saban Allah ba abinda ya zama saban Allah to wannan shine zaka zaka zaka ki musu biyayya akai da cewa sahibhuma fi dunya ma'rufa ka zauna da su ta yadda ya dace a duniya kada ka saba musu kada kai musu abin da zai bata musu rai yayin da ya zama na suna neman ka da bukatun da suka fi karfin ka kai bayani abu kaza zan iya kuma zan yi insha Allah abinda aka nema kuma wannan ba zan iya shi yanzu ba amma duk sanda Allah ta'ala ya hore min zan yi koda kuwa za ta yi fushi akan wannan kalma wanda Allah ya san gaskiya ce ka faɗa Allah ba zai kama ka da wannan fushi da wannan fushi nata ba domin fushi ne da ta ba mahallinsa ba wannan shine abinda zaka ci gaba da zama da kana kuma musu bayani har Allah sa su gane abinda duk ka san kai tsakaninka da Allah na gaskiya Allah ta'ala yana gani yana ji kuma ba zai kama ka da laifin da baka yi ba abinda kuma ka san kai wanda ba daidai ba sai kai tuba ka nemi Allah ta'ala ya fi maka amma ba hikima bace ba gyara bane karka sala daiwa kana gudu baka harka ji ka gaishe da mahaifiyarka ba ka daura kwanaki baka je ba don kana tunanin za ta neme ka da bukatun da suka fi karfin ka abinda duk zaka iya ka gaya musu kaza kaza kaza insha Allah za a yi abu kaza kaza a yanzu ba halin yi amma shi ma in Allah ta'ala ya hore za a yi yau da gobe su saba da kai a haka su fahimci gaskiya kake faɗa to insha Allah za ka ga canji amma in ka ce za ka rika zamewa to nan za a yi yadda cewa za ka yi ne ba ka san kai na'am
na'am sai tambayar da take cewa malam idan mace ta rasu mai ƙananan yara sai aka bai wa mahaifinsu su shin ya halatta ya yi tasarrufi da wannan dukiya
eh uba dukiyar ƴaƴa ta uba ce alwala domin kasbi abi shi kansa dan yana daga cikin tsororin ubansa yadda annabi yake ce wani an tawa maluka li abika da kai da dukiyar ka na babanka ne to kamar yadda bahaushe yake cewa kai da kaya dun mallakar wuya ne saboda haka dan uba ya taba kayan ƴaƴansa misali uwarsu ta mutu aka bashi ta bar dukiya aka raba kuma yaran kanana aka bashi shi kuma uba ne a gurin waɗannan ƴaƴan ya shigar da kayan cikin kudin cikin harkar kasuwanci ana ci ana sha wannan ba wani ba wani abu dan daman yana da haƙƙin yayi wannan
na'am sai tambayar da take cewa malam shin ya halatta na ɗauki ƙur'ani na je makaranta alhalin ina da jinin ina jinin haila to abinda wasu malamai suka yi sauki a kansa shine idan mace tana haila kuma ya zama tana karatu da zai zama tilas sai ta dauki alkur'ani ba laifi ta dauka wannan idan ya zama na ba za ta iya yi da ka ba in za ta iya yi da ka sai ta hakura sai ta gama haila ta yi tsarki sai ta yi da ka wasu ma suna cewa ta ta dau wanda bai cika ba nan in ya zama larura kar ta dau wato cikakken alkur'ani duk da ni ban ga bambanci ba tsakanin cikakke da wanda ba cikakke ba duk alkur'ani alkur'ani ne kuma duk girmamawa da ake so a yi wa alkur'ani cikakke haka ake so a yi wa aya ɗaya daga cikin alkur'ani ba bambanci tsakanin wannan da wannan ala ayi halin idan har ba za ta iya yi da ka ba ba za a haramta mata karatu ba a tsawon kwanakin hailarta a ce kar ta je makaranta ko kar ta yi karatu har sai ta abin nan wanda kuma ba wani nasi karara wanda ya nuna wajabcin hakan illa iyaka dai ijtihadi ne na malamai idan har akwai bukata to za a haramta mata wannan karatun ba sai ta yi gwargwadon bukata in kuma ta zan za ta iya karantawa da ka to shikenan sai ta hakura dan ta fita daga ma cikin sabani
na'am sai tambayar Abdullahi RAN yar Zabaina yace shin ya halatta kai limanci ga mamun da ba su balaga ba
to bai ce ka yi wa mamu sai ya balaga sai shi sharadin mamu sai ya balaga ba ba sharadi bane na mamu in zai bi ka sallah sai balagagge annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ibn abbas yana yaro karami kuma shine mamun yana bayansa za ka iya yi matukar dai kasancewa ba yara ne ƙanana can ba waɗanda za su iya guduwa su farka ko kuma koda wannan ɗin ne in suka yi sahu a bayanka in ma sun gudu sun baka dai kai sallar ka za ta ci gaba ba wata matsala saboda ba komai shi yaron da bai balaga ba har limanci ma zai iya yi amr ibn salima ai limanci ya rika yi duk da cewa yaro ne kankani bai fi shekara shida ba amma kasancewar ya fi mutanen haddar alkur'ani da aka zo aka gwada annabi ya ce fali umu kuma akara uku bi kitabillah wanda ya fi karatun qur'ani ya muku limanci aka zo aka gwada sai aka diya fi dattawan hadda alkur'ani kuma gashi bai fi shekara shida ba shikenan sai aka ce to ya ci ya cinye sai aka sa shi gaba yana sallah har ma har ma ya zama na stress da take jikinsa ta yage idan yayi ruku duwawunsa ana gani sai wata mata ta ce da Allah ku suturce mana duwawun limamin ku aka so masa kaya sababbi fil yasa ya ce yayi murin ciki matuƙa da gaske da waɗannan kaya da aka sa masa kun san yaro karami aka ce ai masa sabon dinki yadda yake tsalle yana murna cikin abokansa ya ce haka ya ta murna an masa kyawa abin ne sababbin dinki sababbin kayayyaki haka kaga yaro ne karami kuma ya ja mutanen sa sallah ba tare da wani abu ba to in har yaro da bai balaga ba zai ja sallah kuma ta yaya za ce kai ya zama mamu na'am sai tambayar ila abdu mariri ya ce menene hukuncin mutum ya sanya wa kansa sunan kafiri a matsayin inkiya to dan me dan me duk me ya zafi haka duk inkiyar duniyar nan ka kasa samun wacce zaka yi sai inkiyar wani wanda yake ba musulmi ba wanda watakila ma baka sani ba in an kira musuluncin ma zagin sa yake ko an kira annabin ma zagin sa yake ko an kira musulmin ma bacin sa yake zagin sa yake kai kuma ka dauki sunansa ka makala a cikin ka a matsayin wai inkiyar ka ce wanda bai halatta ba bai dace ba ya kamata musulmi ya san cewa huwiyarsa identity ɗinsa tafi kowace tsada tafi kowace mutunci tafi kowace daraja kada musulmi yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya rika kaskantar da kansa ya rika nuna shi a baya yake a'a Allah ta'ala cewa wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ku ne a sama ku ne a sama lillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin al'izza daukaka ta Allah ce da manzansa da mu'minai Allah ta'ala ya nuna mumini shike da izza matukar dai akwai wannan imanin a zuciyarsa yana dauke da kalmar shahada kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce ta cika masa zuciya to ya rika jin cewa shine a sama wa antumul a'launa da Allah ta'ala ya faɗa ku ne a sama ku ne a sama to mutum ya rika jin a ƙasa yake yana wulakanta kansa to babu shakka wannan izza ta musulunci ta fita daga zuciyarsa baya jin musuluncin nan wani abu ne musulunci kuma komai shine komai shine rayuwar gaba daya dan adam ba kowan komai bane a gurin Allah a nan duniya matukar babu musulunci a zuciyarsa saka baka da wata kima da daraja me ma zubar da matsayin musulmi a duniya illa sakin addinin nasu da suka yi kamar da sayyidina Umar yake cewa Allah ta'ala ya karfafe mu ya daukake mu ya ba mu izza da wannan addini da wannan musulunci matukar muka nemi izza a wani guri daban ba musulunci ba to sai Allah ya wulakanta mu da kuma shine abin da ya faru yayin da musulmi suka tattara musuluncin suka watsar suka runguma wasu abubuwa daban suka ɗauka su ne ci gaba su ne rayuwa su ne wayewa sai kuma suka zama kaskantattu suna bauta ma wasu ba su sani ba suna shiga ƙarƙashin wulaƙanci ba su sani ba saboda ka ba daidai ba ne ɗan musulmi ka yi inkiya ka ɗauki wani nickname na wani wanda ba musulmi ba wataƙila ma aladdu a da'il islam ne in an kira musulunci zagin musulunci yake can baya ƙaunar ka baya ƙaunar wani mai ƙaunar ka amma kai nan ana kiranka da sunansa kana ansawa wannan baya dacewa takila sunanka Muhammad takila sunanka Ahmad takila sunanka Abubakar takila sunanka Usman Umar Ali kana dauke da wasu bayyabanyan sunaye masu daraja da da tarihi da asali amma a canza maka shi a maida maka wani suna ko na wani dan bal ko wani dan finafini ko wani dan dan wasan abin nan ko wani dan boxing ko wani dan kokowa dan wrestling a rika kiran ka da wannan suna kuma kana jin daɗi kana alfahari ka manta sunan da iyayenka suka sa maka wanda za ka yi alfahari da shi a duniya da lahira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunan manya-manyan sahabbansa ko sunan wasu salihan bayin Allah ka watsar da wannan kana alfahari da sunan wani arni wanda yake kwana da najasa ya tashi da najasa najasa ta zahiri da baɗini wanda yake gaba da Allah da manzansa kana jin dadin sunan da ake kiranka da shi babu shakka babu tabewa da lalacewa da take wannan wannan yana daga cikin algazul fikri da musulmi suke fama da shi a duk duniya ba ba a cikin mu kadai ba a duk duniya an yaki tunanin samari matasa mazan su da matan su an cusa musu wasu al'adu wanda kuma an san cewa waɗannan su ne za su kai su ƙasa matukar suna jin izzar su da musulunci to babu babu abin da zai kada su babu abin da zai sa su kasa ci gaba a rayuwarsu ta duniya amma matukar aka cire musu izza da addinin su to shikenan sun zama bayi sai yadda aka yi da su haka ya kamata a faɗa ku a rika sanin illar waɗannan abubuwa tasirin da suke a rayuwar mutane tasiri ce tasiri ne mai muni kwarai da gaske Allah ya sauki
sai tambayar da take cewa menene iddar macen da aka sake ta sati biyu da haihuwa kuma tana jinin haihuwa kuma ba ta jinin al'ada to iddar ta shine iddar mai jini matukar dai tana jinin al'ada a lafiya ta wato wanzu jinin haila abin jinin biki take ta gama jinin biki jinin al'ada zai zo haka za ta jira har jinin al'ada ya zo ta yi jinin ta ta yi jinin ta uku wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru da Allah ya faɗa za ta za ta abin ko da jinin al'ada bata zo ba sai bayan shekara ɗaya dole ta haƙura sai ta zo tun da dai har ita bata fita daga cikin sahun waɗanda suke jinin al'ada ba da a ce kwata-kwata ita jinin al'adan ya ɗauki mata tana cikin waɗanda ya isna min al-mahidi da Allah ya faɗa ko wallahi wallahi lam yahidna ko dai saboda girma da tsufa sun fidda tsammanin ba za su ƙara yin haila ba ko kuma saboda kankanta ma ba su fara ba to su ne wanda Allah ta'ala ya ce su yi wata uku fa iddatuhunna thalathatu ashhur su yi wata uku waɗannan guda biyu wacce ta fidda tsammani saboda girma da tsufa ko wata rashin lafiya ta kama ta ta fidda tsammani daga haila ko kuma saboda yarinta bata fara hailar ba kuma aka sake ta to wannan ita ce Allah ta'ala ya ce su yi wata uku amma wacce bata shiga cikin wannan sahun ba illa iyaka kawai wani abu ne ya gitto wanda zai kau al'adar ta dawo to sai da al'adar nan za ta yi za ta yi idda saboda haka sai ta hakura sai ta gama shayarwa jinin ta ya dawo shikenan sai ta yi al'ada da jini
na'am sai tambayar umar sheshe ya ce menene ingancin hadisin da ke cewa mafikin halal a wurin Allah shine sakin aure
hadisi ne ta fuskar isnadi mursal hadisi ne mursal a muharib ibn dithar shine rawaito shi zuwa ga annabi sallallahu akwai ruwaya muharib ibn dithar shi kuma daga abdullahi dan abbas amma ruwaya mafi inganci shine muharib ibn dithar an annabi sallallahu alaihi wasallam saka hadisi ne mursal hadisi mursal yana daga cikin hadisi masu rauni ya rasa daya daga cikin sharuɗa na ingancin hadisi wanda shine ittisalus sanad hadisi yana cewa abghadul halal ila Allah talaq wato sakin da Allah ya fi halal da Allah ya fushi da shi shi da saki a ka'ida saki wato Ubangiji baya son saki yadda hadisin ya ce abgadul halal Ubangiji baya son saki mafi mafi kin halal da Allah baya so abinda yake al'asulu a shari'a shine Allah baya son saki amma an halatta shi saboda bukata wa inna ma ubiha lil haja kamar yadda ake halatta wa mutum shin wani abin da yake haramun saboda bukata kamar mutumin da yake cikin jeji ba gida ba gari gaba ko baya ga yunwa za ta kashe shi ya haɗu da mushe to ya ci an halatta masa to haka nan aka halatta mutum ya yi saki yayin da bukata ta kai bukata zama ba zai yiwu ba to sai a yi saki saki ba wajibi ba ne ba mustahabbi ba ne saki ba wajibi ba ne ba mustahabbi ba ne tunda wajibi da mustahabbi ana umarni a yi shi a ce ku yi kaza saboda wajibi ne ku ko ku yi kaza saboda in kun yi Allah yana son haka a'a ubangiji umarni yayi da ai aure fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i ku auri waɗanda suka yi muku dadi daga mata umarni aka yi na ai aure ya ma'ashar shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku samari wanda duk yake da iko yayi aure saboda ka shi aure ne aka yi umarni da shi to ba zai yi umarni da aure ba a ce ai aure kuma sannan a da a ce ku yi saki saboda ka kaga shi saki an halatta a yi shi mubah ne a yi shi amma a lokacin da yake da ake da bukata idan ba bukatar yin sa haka kawai a yi saki ba tare da bukatar a yi saki ba wannan shari'ance ba daidai ba ne hadisin bai inganta ba a matsayin annabi ya ce abghadul halal ila Allah talaq wannan bai inganta ba a daina cewa manzon Allah ya ce amma in aka tashi bayani ana iya yin irin wannan bayanin al-aslu fi talaq shine al-hadr wato hana saki shine asali shine kaida wa inna ma ubiha lil haja kama ubihat al muharramat lil haja an halatta ayi saki ne saboda bukata wato an bi dukkan matakan da ya kamata a bi in abubuwa ne suka rikici tsakanin miji da mata an dauki duk matakan da ya kamata a dauka abubuwa ba su yi ba to shikenan sai a ce to shikenan wannan aure sai a hakura in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi kowa ya je ya Allah ta'ala ya hada shi da da abin da yake shine alheri abin da yafi masa alheri a rayuwarsa wannan shi ne saboda haka shi saki ba san shi ake ba shi saki ba umarni da shi a shari'a ta ba shi saki ba ba mustahabbi ba ne a shari'a shi saki a shari'a matsala ce amma an yadda a yi ta lokacin da bukata ta taso in babu bukata to yana daga cikin abubuwan da ba a yadda a yi su ba amma hadisi a matsayin hadisi wannan bai inganta ba na'am sai tambayar da take cewa malam shin wajibi ne sai an yi alwala a yayin fitar da mazi
in ana da alwala aka fi da mazi alwala ta kari saboda ka in za a yi wata ibada da take bukata alwala kamar sallah to wajibi ne a yi alwala mana wali mazi yana karya alwala kuma najasa ne kuma za a wanke gaba tun zai wanke gabansa sannan kuma in ya tashi yin ibada zai yi sallah to sai ya saki alwala
na'am sai tambayar da take cewa malam shi menene gaskiyar maganar da ke cewa ba a gadan annabawa kuma ina so a yi mun ƙarin bayani akan wawarisa dawu da sulaimana
to wannan maganar ta annabi ce sallallahu alaihi wa sallam annabi ya faɗe ta kamar yadda abubakar ya rawaito abu huraira ya rawaito ibnu abbas ya rawaito da dama daga cikin sahabbai sun ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa نحن الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة mu annabawa ba a gadanmu abinda duk muka bari sadaka ne wato duk abinda muka bari dukiya ce ta al'umma ba ta dangi ba ta yaya ba wannan hadisi ne tabbatacce wacin aya kuma da ka faɗa wa risa Sulaimanu Dawuda Allah yake cewa dawo abinan Sulaiman ya gaji Dawud kalmar gado kalma ce mai faɗi ba duk sanda aka ambaci take nufin gado na dukiya ba tana dauke da ma'anar gadon dukiya gadon mulki gadon ilimi wannan duk yana shiga karkashin gado kalmar gado saboda haka Allah ta'ala a gurare daban ayayi amfani da kalmar gado Allah ta'ala yana cewa summa awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika al-fadl zalika al-fadl kabir ubangiji ta'ala yake cewa sun ma'aurasuna alkitaba allazina astafaina min ibadina sannan muka gadarwa sannan muka gadar mu waɗanda muka zaba daga cikin bayin mu littafin mu kaga anan gado ubangiji ya amfani amma ba gado na dukiya ba gado na ilimi Allah ta'ala yana cewa wata ayar وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون muka gadarwa da mutanen da da ake ganin su ba komai ba ake nuna musu fun karfi muka gadar musu wani Allah yana magana mutanen Annabi Musa alaihi salam muka gadar musu da ƙasa gabashinta da yammacinta kaga nan gado ne na mulki Allah ya gadan musu da mulki kai amfani da kalmar gado hakanan Allah ta'ala yana cewa tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu kuma wannan ita ce aljannar da aka baku gadanta kaga nan gadan aljanna ne ba ba gadan dukiya bane a wani gurin Allah ta'ala da ya faɗi sufofin mu'minai a suratul mu'minun ce ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun waɗannan su ne alwarisun masu gado kuma su ne suka gaji firdaus ta haka a kurare da yawa alkur'ani Allah ta'ala ya ambaci gado walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun haka ubangiji ya faɗi gado a gurare da yawa alkur'ani ya zo da ma'anar gadon annabci gadon mulki gadon ilimi kamar yanzu anan gadan annabci Allah ta'ala yake nufi wa warisa Sulaiman Dawud ga Sulaiman ya gaji annabi Dawud haka anan ba gado ake nufi na na na dukiya ba gado ne na annabci shi yasa yayi yayi addu'a qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi mu'minin wa warisa Sulaiman Dawud Dawud ya gaji Suleiman bayan Allah ta'ala ya ba su mulki ya ba su ya ba su iko mulkin da bai ba kowa irin sa ba Allah ta'ala ya gadar da wannan mulki zuwa kuma ga ga ga ga annabi ga annabi ga annabi Sulaiman Dawud yana da yaya ba annabi Sulaiman bane kadai ɗansa in dukiya ce ta yaya za a yi Sulaiman duka shi kadai ya cinye ta sauran ma ai suna da haƙƙi a ciki sannan kuma ka ce wani ya gaji wani wannan ba yabo bane wanda kuma ita ayar yabo take nufi yabo shine a gaji ilimi mai ilimi ɗansa ya gaji shi to ce wani ya gaji babansa a ilimi amma dan ka ce ya gaji dukiyarsa wannan ba yahude yana gadar babansa ba yahude ba nasare yana gadar babansa ba nasare fajiri yana gadar babansa fajiri na dukiya haka wannan kamar ka ce mutum ne ya mutu an binne shi gaga ba yabo bane wani ya mutu an binne shi ba yabo bane anan kuma yabo Allah ta'ala yake nufi da da wannan saboda haka ayar ba tana cin karo da waccan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bane da yace mu annaba ba a gadan mu kamar annabi zakariya ina cewa rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin ko a cikin suratu maryam da ya roki da ya ce ki cewa yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ka bani da wanda zai gaje ni ya gaji iyalan Yakuba kaga wani ce ya ce Annabi Zakariya ya ce a bashi dan da zai gaje shi ya gaji iyalan Yakub kai daga jin an ce ya gaji iyalan Yakub ka san ba gado bane dukiya tunda in gado na dukiya dan Zakariya ba zai gaji iyalan Yakub ba ƴaƴansa ne ƴaƴan Yakub ne za su gaji iyalansa za su gaji Yakub amma ba ba ba ba ƴaƴan Zakariya ba saboda haka anan gado ne na na ilimi gado ne na annabci
na'am sai tambayar Usman A Isa Zurot yace shin ya halatta a yi sallah a ɗakin da aka makala wata sura
duk abin da aka sa na na daukan hankali a guri bai kamata a yi sallah a gurin ba in aka sa hotuna wanda za su rika jan hankalin mai sallah to zai samu matsala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ka masa wata riga wacce ke da zane haka a jikinta akwai zane haka baki-baki haka a jikinta da ya yi sallah da ita zane ya rika ɗaukar hankalin sai cire ya ce a mayar da wannan da wannan rigar a kawo min ambijaniyat abuja rigar abuja dalilin da ya sa ya ce a mayar ce fa inna alhatini fi salati saboda ita wannan ta ɗauke min hankali a sallata ta shagaltar da ni da haka ba daidai bane mutum ya sallah a gurin da aka sa hotuna wanda za su iya shagaltar da shi za su iya daukan hankalinsa za su iya hana masa khushu'i su hana masa nutsuwar zuci a cikin sallarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce rigar da ba ma hoto bane saboda tana daukan masa hankali ina kuma ga wanda zai sa hoto a gaban sa yana sallah kamar masu sa talabijin tana yi kuma suna sallah a gabanta kaga wannan akwai akwai shagaltarwa akwai dauki hankali saboda haka bai dace ba
sai tambayar awwalu gyaɗe-gyaɗe ya ce malam idan mutum ya riski jam'in sallah a ruku'u sai ya bi amma bai faɗi komai ba aka ɗago shin zai rama wannan raka'a da ya samu ruku'u shi ke ya samu raka na ita ce magana mai inganci inda mutum ya fi riski ruku'u ko da bai samu ya yi tasbihohin nan da ake yi a cikin ruku'u ba wannan ba wajibi ba ne yansu inda har ya samu ya yi ruku'u liman bai yunkuru ya dago ba to shi ya samu wannan raka'ar ba sai ya sake ta ba
sai tambayar da take cewa malam me ake karantawa a yayin sallar gawa idan an yi kowace kabbara
kabbara farko zai karanta fatiha da sura kamar yadda ya tabbata hadisa abdullahi dan abbas akwai sura fatiha wa mazada a kabbara farko kabbara ta biyu zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam zai salatul ibrahimiyya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan kabbara ta uku zai sai addu'a sai ma mamaci addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa ya karhamshe shi ya lota gabarin sa ya alkinta zurriyarsa duk dai kalmomi na addu'a da zai sai yayi a wannan bayan wannan kabbara ta uku kabbara ta hudu kuma in yayi ta sai sallama na'am
Na'am sai tambayar Abubakar S Ali rijiyar lemo ya ce malam an ce idan ana kiran sallah a dinga faɗar abin da ladan ke cewa to a sallar asuba idan ana cewa as-salatu khairun minan naumi me za a ce a wannan yayi kai ma ka faɗi haka tunda cewa kai falyaqul misla ma yaqulu al-mu'adhdhin ka faɗi kwatankwacin abin da ladan yake faɗa to kaga as-salatu khairun minan naumi ita ma na daga bakin ladadin ta fito sai ka faɗa da cewa aka ka kwaikwayi abin da yake faɗa za ka kai ma abin da ka faɗa kenan
na'am sai tambayar da take cewa malam idan yaro ya rasu ba shi da uba sai uwa da yayarsa da kuma kakanni shin waye zai ci gadansa idan yaro ya rasu ba shi da wa ba shi da uba sai uwa da yayarsa da kuma kakanni kakanni maza ne ko mata to ba su bayyana ba
to idan uwa uwa tana nan ka- kaka ba za ta yi gado ba uwarsa za ta tsare kakar sannan kuma a yana da wa yana da yan uwa eh Su ma za su- yaya eh, yana da yaya za ta yi gado da kuma kakanni eh, da i- uwa da yayan uwa za su yi gado anan kakannin in maza ne za su yi in kakansa ne na wajen uwa na wajen uba zai zai gaje shi
na'am sai tambayar da ta ce malam a yi min ƙarin bayani akan wannan aya bismillahir rahmanir rahim wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila
to abinda Allah ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da duk kuma wani wanda yake mai kira ne akan hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ya hakuri wasbir ala ma yaqulun ka yi hakuri akan abin da suke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai sun duka gaya masa maganganu na ɓaci iri-iri sun ce da shi mawaki sun ce da shi boka sun ce da shi mai sihiri sun ce da shi ah, taɓaɓɓe ba kalmar da ba su gaya masa ba don su ɓata shi a daina saurarensa Allah ta'ala bai ba su nasara cikin abin da suka yi nufi ba Allah yake ya annabi sa to yayi hakuri bisa duk maganganun da suke faɗa ko su ce alkur'ani ba gaskiya bane wani ne yake koya masa ko kwaikwaya yayi ko rubuto masa aka yi duk waɗannan maganganu da suke ta faɗa don su ga sun bata da'awarsa to Allah ta'ala ya nuna masa da'awarsa za ta yi nasara amma ya haƙuri to wannan kuma karantarwa ce ga dukkan wani wanda yake wanda yake mai da'awa a kowane lokaci a kowane zamani kada ya damu da abin da mutane suke faɗa a kansa na zagi na ɓaci na ɓata suna na karere da kazafi da ya rufe ko me za su faɗa shi dai ya yi haƙuri domin haƙuri babban sinadari ne da yake sa a cimma nasara a cikin dukkan abin da aka sa a gaba in ba haƙuri to za a za a samu karaya za a sare to Allah yake gaya masa ya haƙuri a bisa abin da suke faɗa sannan wa hajurhum hajiran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau kauracewa mai kyau shine kakka zauna kai ma kana rama abin da suke yi maka kakka zauna kana zargin su shine mutum ya kau da kai ba tare da ya koma yana faɗa irin abin da su ma suke faɗa ba duk mutumin da yake gaya maka maganganu na ƙarya da ƙazafi kaka ce kai ma za ka rama ta hanyar kai masa ƙarya da ƙazafi kai ka ci gaba da abin da kake yi ka ka tsaya ka kawar da kai ka ji- ka ji kamar baka ji ba ka gani kamar baka gani ba wannan shine alhajrul jamil na'am Na'am. Sai tambayar Nuruddin mai kalwa ya ce malam mutumin da fasikancinsa ya bayyana shin ya halatta a yi shi sallah?
to idan ya zama na babu wani limami sai shi shi kadai ne liman kuma ba yadda za a iya canza shi saboda ya riga ya kama ƙasa sosai watakila shi ne ya gina ma gurin ko kuma duk kowa a gurin tsoronsa yake ji ba yadda za a yi da shi saboda yana da ƙarfi kuma ya zama shi yake sallah to matukar dai yana sallar daidai fasikancinsa ba zai hana ka bi shi sallah ba na'am yana da kyau idan za a samu liman a samu adali mai gaskiya mai amana ba wanda yake fasiki ba a sa shi ya zan shine liman tare da s- ya zan kuma ya san yana da ilimin yana da ilimi akan abin da zai gyara sallah ko ya bata ta to wannan shi ya kamata ya yi limanci idan har aka samu wanda yake limanci din ba ba adali bane fasiki ne kuma ba inda za a je a yi sallah sai a bayansa dinan akwai wasu guraren da zaka tafi sallah a unguwar akwai wasu masallatan da ka san ba haka abin yake ba sai ka canza masallaci ko kuma shi wannan fasikin ana da ikon da za ana da damar da za a cire shi a nada wani waɗanda suka nada shi suna nan kuma suna da iko a kansa sai su cire shi amma in ya zan duk ba yadda za su yi kai ma ba inda za ka je kai sallah to ba za a fasa yin sallar jami'i ba saboda fasikancinsa sai yasa za mu ga magabata na kwarai sun bi hajjaj ibn yusuf al-thaqafi sallah duk da fasikancinsa da ya shahara da shi ya shahara da lokacinsa da fasikanci musamman kisa ba bisa ba bisa haƙƙi ba ya kashe bayan Allah da yawa ba bisa haƙƙi ba ko da bai da wani laifi sai jagorancin jagorantar da da yayi lokacin halifancin abdulmalik ibn marwan aka je aka aka yaki makka aka kashe sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin zubair aka kashe bayan Allah da yawa a lokacin musulmi aka ma rusa ka'aba aka rika jefa abin nan manjanik aka rika jefa wuta kan duwatsu ta hanyar majaujawa ana ta jefa ta cikin garin maka ta yi ta'adi mai yawa ta dukiya da rayuka ko da bai da wani laifi sai wannan wannan kadai ya isa ya zama laifin da zai sa ya zama fasiki ballantana bayan wannan kuma ya ci gaba da abubuwansa har ya mutu amma duk da haka mun ga irin su abdullahi dan umar da su alhassan albasri irin ya'yan abdullahi dan umar kamar salim su kasance suna bin sa sallah suna bin sa sallah su ce fajircin sa yana kansa fajircin sa yana kansa wato mu ibadar da zai mana shike amma fajircin sa kuma yana kansa saboda a lokacin babu wani wanda shine yake jagorancin shine kamar amirul hajji wato a lokacin shine amirul hajji shi yake jagorantar alhazai kuma amirul hajji shi yake jan alhazai sallah to waɗannan bayan Allah ba sa koma gefe su kin sallah tare da su za su yi sallah a bayan hajjaj amma sai su ce fujuruhu alai lana salatu wa fujuruhu alai sallar da zai mana tunda ba zai mana ita ba daidai ba zai mana sallah yadda take za mu yi sallah bayan sa fajirtin sai yana kansa to haka kowane fasiki in ya samu tamakkuni ya yi ƙarfi a guri ta yadda ba yadda za a kawar da shi kuma babu wani gurin da ake da shi a yi sallah a je a yi sallah a can to shi kenan ba za a fasa sallar jam'i ba don yana fasiki don a nan sai zama an yi ƙoƙarin kawar da barna ta hanyar barna to sai a bi shi sallah har kuma lokacin da Allah zai sa a samu wani canji
na'am sai tambayar Muhammad Awwal da yake cewa malam menene matsayin daga hannaye a kowace kabbara cikin sallah
abin da ya zo a hadisin abdullahi dan umar a cikin sayar bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu yayin da ya kabbara harama yana daga hannu yayin da ya tafi ruku'u yana daga hannu yayin da ya dago daga ruku'u yana daga hannu yayin da ya taso daga daga raka daga raka wato ya ya gama zai miƙe raka ta uku ta ta biyu ko ta uku yana daga hannu a abdullahi dan umar a cikin bukari da cewa baya baya daga hannu lokacin da ya da ya tafi sujjada lokacin sujjada ko lokacin dagowa daga sujjada abdullahi dan umar ya faɗi wannan duk da kuma hadisi ya tabbata mai inganci daga abdullahi dan umar din cewa shi yana daga hannu a lokacin da ya tafi sujjada yana daga hannu wanda wannan suka ce wasu suka ce ya nuna kenan an an an wannan abin da ya faɗa na cewa baya daga hannu lokacin da zai tafi sujjada ko dago daga sujjada ya fahimci cewa ba haka bane akwai hadisai guda uku da suka zo akan daga hannu a tsakanin sujjadodi biyu misali tsakanin lokacin sujjada ko lokacin dagowa daga sujjada akwai hadisin Malik ibn al-Huwairith akwai hadisin Anas ibn Malik akwai hadisin wa'il ibn hujur da dukkan waɗannan hadisai su uku waɗannan ruwayo guda uku zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna daga hannu lokacin sujjada ko dagowa daga sujjada wato tsakanin sujjada da sujjada hadisai ne wanda akwai magana akan su hadisin Malik ibn al-Huwairith hadisi ne wanda tafarrada bihi wani wani malami da ake kira ibnu ibnu adi shi ya keɓanta da shi sauran duk wanda suka rawaito hadisin ba su ambaci wannan daga hannu a daidai wannan lokacin ba sai arwayarsa bukhari da muslim sun rawaito hadisin malik ibn huwairis amma ba daga hannu a wannan wurin shi kadai ne ya faɗi shi shi yasa wasu malamai suka mai yadda wannan ruwaya saboda shi ya kaɗai ta da ita sannan hadisin anas hadisi ne wanda yake mawqufi duk da wasu sun rawaito shi marfu'i Abdul Wahab ibn Abdul Majid al-Thaqafi ya kawo shi marfu'i amma hadisi ne mauqufi sannan sai hadisin Wa'il ibn Hujr wanda shi kuma a cikin sanadin sa akwai Ash'as ibn Sawwar wanda da'ifi ne haka waɗannan su ne ruwayoyi guda uku wanda suka ambace a daga hannu yayin kabbara ta sujjada wanda amma dai an samu asar kamar asar da Ibn Mas'ud asar da Ibn Ibn Ibn Umar sahihi ne shi yasa wasu ke ganin za a daga hannun kuma dagawar da shi ibnu umar yayi ya nuna cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ala'ayyati hal waɗancan guda hudu su suka fi shahara su kuma ne kusan duk malamai suka yi ittifaki a kansu sauran banda abu hanifa sauran kuma wannan daga hannu ta sujjada shi kuma akwai sabani tsakanin malamai amma dai an samu daga cikin magabata akwai masu yi kamar shi kansa abdullahi dan umar wanda shi ne kuma a ruwayar bukhari ya kore amma ruwaya ta inganta sahihiya da gare shi cewa yana yi
na'am sai tambayar umma ta ce malam ina sallah bayan na ɗago na fara karatun fatiha sai nake kokonto sujjada ɗaya na yi ko biyu wani lokacin kuma bayan na ɗago daga sujjadar sai na dinga kokonto ɗaya na yi ko biyu shi menene mafita to da farko dai ki kokari ki ga kina yin sallah ba tare da yawan kokonto a ciki ba ki kokari don abin da zai sa ki kokonto a cikin sallah ki kauce masa kamar yadda muka muka faɗa dangane da muka sha faɗa dangane da wasu wasi a cikin sallah abubuwan da mutum ya kamata ya yi don ya kawarwa da kansa wasu wasi idan kana shakka a game da wani rukuni ka yi shi a raka ko baka yi shi ba to raka gaba ɗaya in ba in har ka bar wannan raka ita zaka sarayar misali mutum ne raka ta farko yayi shakkar shin yayi ma sujjada biyu a cikin ta ne ko ɗaya yayi in ya riga ya dago har ya shiga ta biyu to zai sarayar da waccan ta farko in kuma bai dago ba a lokacin ya dago daga sujjada ne sai yake shakkar sujjada nan ta biyu ce ko ta ɗaya ce to ya sake yin wata in ya so daga baya sai ya shi sujjada ba adi bayan ya in kuma har ya riga ya gama wannan ya wuce wannan raka din to sai sarayar da raka gaba daya ya sake wata sannan kuma ya sujjada ba adi bayan ya yi sallama ya yi sujjada bayan ya yi sallama na'am to ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fito ya rahama sai dai kafin mu karkare za mu ƙara karanto lambobin wayar da za a iya aiko mana da sakonni kamar yadda aka saba wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma a iya samun mu a adireshin mu na yanar gizo wato fatoyi rahama a gmail.com ko kuma a facebook za kuma a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com haka zalika muna ƙara faɗakar da masu sauraro cewa a dinga aiko